أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ramadan na wannan shekara ta 1446 ya raba tsakiya wanda ya nuna mun kai rabin zango kenan Allah ya sa muna cikin masu rayuwar da za su kammala shi Allah kuma ya ba mu himma da kuzarin da za mu samu gafara Allah a cikinsa Allah kai mana rabo na alkhairi a cikinsa yau sha biyar ga watan maris shekara ta 2025 kuma muna fatar yau in Allah ya so za mu yi sauka ta uku ta tasirin alkur'ani a wannan masallaci sai dai ta farko mun faɗa muku ba nan muka fara ta yan da muka kammala ta muka yi ta biyu wannan ita ce ta uku bisa ga bayanin da masu bin karatu suke faɗa ina fatan masu rikodin su ma tun daga marigayi baban baban gida yana da rai ko marigayi iliyasu su zama sun killace duk wannan karatun gaba ɗaya amma dai na yi wasici duk karatun da ya wuce shekara biyar baya dokar a ci gaba da sa shi sai an tace shi sai an duba abin da yake cikinsa akwai fatoyi da dama da aka canza akwai abubuwa da suna bukatar canji da gyara wannan na shekara biyar yanzu insha Allahu ya ishe mu koda wancan ma gaba ɗaya an ce ya ɓace wannan ya ishe mu ba dole sai an samu kammalallen tafsirin ba tafsiran alkur'ani na malam abakar gumi na malamai da yawa suna nan tari Allah ya sa musu albarka za mu tashi suratul humaza أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة وأن سورة أنبات السنة سورة الهمزة saboda kalmar farko ko kalma da ta zo a ayar farko a cikinta wailu li kulli humazatin lumaza kai tsaye an san yar makka ce tun daga abin da take karantarwa kuma malamai sun ce ita ce sura ta 32 wajen sauka ta sauka bayan suratul qiyama kafin suratul mursalat ayoyin ta kamar da muke gani guda tara ne zaka tana ce ayoyin ko in ce surorin makka masu ta'amuli da yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a makka akwai wasu group na mutane ko in ce wani club a makka waɗanda suka zama 'yan ta'adda masu yin izgili ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgili ga addinin musulunci izgile ga musulmi musamman talakawan musulmi su wannan shi club ne na manyan mutane attajirai a cikinsu akwai walid ibn al-mugira akwai umayya ibn khalaf da dan uwansa ubayy ibn khalaf akwai jamil ibn ma'mar al-jumahi akwai asi dan wa'ilu wannan dukkan manya ne a quraish akwai kuma su manyan yan kasuwa irin aswad ibn abdiyaguth akhnas ibn shariq su wannan duka yan yan mafiya ne mutanen ta'if ne waɗanda arziki yana da yawa a gurinsu su a makka ma in ana neman rancen kuɗi ko kayan hayaki ko na abu can ake zuwa wurinsu su ne manyan attajirai to sai suka bayar da kansu wani gungu na masu izgile da addini to kun san mun faɗa muku can bayan cewa duk lokacin da aka kai ma annabi sallallahu alaihi hari to Allah ne yake karewa don haka sai Allah ta'ala saukar da wannan sura a kansu yana cewa wailul likulli humazatil lumaza bala'i da bone da narkon azaba su ne wailun wasu kuma sun ce wailun wani rafi ne cikin jihannama mala bakar gobe na fassara shi bone haka waye muke fassara ko bone ina jin kalmar hillanci ce amma ta riga ta hausance wailun li kulli humazatin lumaza bone ya tabbata ga duk wani mai zagin mutane mai yin zundinsu da tseguminsu da cin namansu alhamzu galibi abu ne ake yi da aiki muna ce masa zunɗe allamzu shi kwana yinsa da magana don haka su nuna musulmi su masu izgili wanda talaka ya wuce a jawo ya rigarsa kalli ta ta yi datti tana wari saboda talaka da ya je ya kwadago ya wahala ba riga biyu gare shi bale ce kullum ya wanke ce kalli wai wannan wai shine masoyin Allah ha ha ha ha ha sa kyalgace da dariya ko kuma musulmi sun taru suna sallah a koma gefe ana kallon su ana dariya ce ku gama doke doke ku taso to irin wannan izgilin shi suka yawaita ma annabi da musulmi sai Allah ya ce bone ya tabbata gare su sai Allah ya ce alladhi jama'a malan wa addada duk wani mai zili kaga an ce likulli wanda ya nuna gungu ne ba mutum ɗaya ne don haka duk yadda malamai suka so su mai da wannan ga wani daga cikin wa'annan da muka ambata to ya shafe shi ya shafe wani ba shi ba allazi jama'a malan wa addada wannan da ya tara kuɗi wa addada ya rika kirga su ko kuma ya rarraba su yana da kuɗi tsaba yana da dawakai yana da gonaki da lambuna yana da filaye wato ya tara nau'i nau'i na dukiya addadahu ma'ana nawwa'ahu waj'alahu asnafan musannafa kenan su wannan yayin izgilin Allah na nuna ta dukkan su marwata ne tare kudi kawai suke da kuma galibi zaka isko attajiri in ya zama la'imi to yafi kowa ruwa sai ka ga da mutum da makaucinsa wannan attajiri ne yanci attajiri fa jama'a ana nufin ɗan kasuwa mai manyan kuɗi ba wa irin kuɗi na wasa ba kuɗi manya wanda inda zai zakka gari zai girgiza sai ka tar da gefensa a koni ɗan lebara ɗan kwadago wanda yake zuwa ya nemo abinci amma mutanen unguwa sun fi amfanuwa da wannan ƙaramin fiye da wancan babban wancan babban iyakarsa iyata da dawakan shi ƙura ta bayyana in kuma mota ce sai ya sakan musu hayaki ya wuce ya sabu an na malahu akhlada sai yana zaton tunda ya yi kudi zai tabbata don haka bai bukata ya taimaki kowa bai tunani akwai gobe kiyama Allah ce kallala yin ba zanna fil hutama a'a muna shirin ba da umarni a wurga shi cikin jahannama ita ce hutama an ba ta suna hutama saboda kalman da ke cikin tahatib na wargaza abu da abu ya shiga ciki ya narke da ka wuta mai narkawa za mu ana shirin jefa shi a cikinta wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai girman wannan wuta da ake cewa hutama narullahi al-muqada wuta ce ta Allah mai balbali wadda aka hu- has- aka hu- aka hura ta kaga nan jingira ta ga Allah don a nuna ƙarfinta ne mun gaya muku jingira abu zuwa ga Allah akwai idafatu afita akwai idafatu at-tashrif idan aka jingira ga abu ga Allah akwai san sifar sa ne kamar an ce rahmatullahi rahmar Allah jinka Allah kaga sifar sa ce amma an ce baitullahi kamar wa'annal masajida lillahi naqatullahi to haka nan narullahi wutar ta Allah ce da haka ba irin sauran wutar da aka saba hasawa ce ba kuma almokada wadda take da makamashi wadda aka hasata aka hasalata da manyan makamasai wanda Allah ya faɗa a wata ayar wa quduha annas wal hijara mutane da duwatsu su ne makamashinta ba ta da icce a cikinta babu itace babu kananzir mutane su ne makamashinta haka duwatsu sai ka ɗauka za su babbake a ce a ko sun babbake za ku malinta su kullama na zijar juludun baddalam juludun gaira ne zuwa ƙulazar allace tattalewa alal afida wutan nan da ke leƙawa ta laso cikin zukata ina alayhim mu'sada an kukkulle ta ta ko'ina a cikinsu a kansu da ka babu fita fi amadin mumaddada a cikin wato ginshiƙai waɗanda aka tsawaita su aka mimmiƙa su saboda haka ɗaɗɗauri suke a cikin wutar ba ma wai yawo suke duk inda suka ga dama ba wannan yana cikin manyan wa'azi da Allah ta'ala yake ba mushrikan makka musamman manyan su ya su hattara da abin da zai zo bayan mutuwa in ba su imani ba da kuma wani wa'azi ne ga kowa da kowa cewa akwai mutuwa akwai hisabi akwai tashin kiyama akwai awon ayyuka akwai shiga wuta akwai shiga aljanna Allah ka azurta mu aljanna suratul fil بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
wannan karatu ya nuna Allah rama ya san tafsiri a yayin nan nake ya san waɗannan surorin a jone suke tare suke bismillah aka san tsakanin su amma su surori ne masu yan wantaka da juna suratul fil wannan su- sura an ba ta sunan giwa saboda labarin giwa da ya zo a cikinta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil labarin giwaye da aka zo da su don a yaƙi ka'aba wani ba ƙauye ya bi sallah a karanta suratul namli kun san tana da tsawo sosai ya ƙagara ya matsu sai ya kai ƙara cewa ya kamata rika sassauta sallah to kashi gari yana zuwa sai ji alamtar kai fa Allah buka bi asabil fil yace wannan ba musarar da za ta kare ba inda surar tururuwa an wahala to ta giwa kan ba ba sai inda ba sai inda za ta na ba bai san abin ba haka yake ita wannan ayoyinta ba su da yawa gaba ɗaya ayoyinta guda biyar ne wannan sura yan makka ce kai tsaye babu saɓanin malamai game da ita ita ce sura ta goma sha tara wajen sauka ta sauka bayan suratu alkafirun ƙuli ayyuhal kafirun kafin suratul falak da suratul nas wasu kuma suka ce ah, ita ce ta sauka kafin li'ilafi ƙuraish kuma wannan ya fi dacewa saboda alaƙar da ke tsakanin ƙarshen wannan sura da wannan shi ubayy ibn ka'ab a musaf din sa ma surori ɗaya ne dan an biya ka kenan a musaf din ubayy ibn ka'ab sura 113 ne ba 114 saboda wannan biyu hada suke akwai surorin da ƙarshen suke da alaka da wasu kaga nan faja'alahum ka'asfin ma'kulin li ilafi quraish haka tsakanin ahqaf da muhammad menene ƙarshen ahqaf wa فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل آه فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سيدا قرشا كافي هذه قرشا سورة محمد الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أشي يا كي منزوك baka ga abin da ubangijinka ya yi da asabul fil ba? alamtar sai aka amfani da gani alhalin abu ne da bai gan shi ba domin ya faru a shekarar da ka haife shi a shekana ganin abu in ka san shi sani wanda babu kokonto a cikinsa ko dai ka isko alamominsa ko ka samu cikakken labarinsa ta yadda ka san da shi to su ashabul fil mutane ne da suka zo daga yemen sana'a ta yaman lokacin tana ƙarƙashin mulkin habasha ko kuma tana biye da ƙasar habasha inda najashi na wannan lokaci yake to shi sarkin sana'a ana ce mai abraha sai sha'awar ya gina coci duk kiristoci ne da yamen da habasha duka kiristoci ne ya ce zai coci ƙasaitattawar da babu irinta a duniya kuma yana sha'awar ya janye hankalin mutane masu zuwa aikin hajji ka'aba su dawo don su rika ibada a coci don haka ya yi ta kasaitacce ya ɗauki shekaru ya gina ta yadda yake so ya yi mata ado na zinari da duk abin da ke ba da sha'awa wani balarabe shi da ya ji wannan bayan ya ƙare sai rubuta wasiƙa ya kama na jashi cewa na gida maka coci wadda ba a taɓa wani sarki kafin ka wanda ya gina irin ta kuma na yi azma zan karkatar da laraba sai sun dawo suna hajji a nan maimakon zuwa cikin duwatsun nan na makka labarin wannan wasiƙa ya yaɗu sai wani balarabe ya ji sai yau tafiyayya daga garinsu ya zo sana'a ya shiga tsakiyar coci ya tsuguna ya yi ba haya ya hita ya shi kuma ba a gane shi ya ga tsaba wulaƙanci to sai ya zake nan ba ta da kwarjini to sai abraha ya ce shi kotun da aka yi mishi haka wancan ɗakin sai ya wargaza shi shi bai san ɗakin Allah ne ba don haka yayyo shiri ya zo da giwa akwai da suka ce giwa ɗaya ce akwai da suka ce biyu ne akwai da suka ce uku ne akwai da suka ce goma ne akwai da suka ce ɗari ne tarihi baya da tabbas abinda a tabbas sun zo da giwa guda nawa ne Allahu ala amma dai ga Qur'ani ya tabbatar wadda abinda tabbatar Qur'ani shi ai tarin sa ya kare ko in ba wurin irin su da Husaini ba yace zamu ƙara min cikin tarin Annabi Ibrahim ko gaskiya ne ya faru kace to ya Allah ya faɗa cikin Qur'ani ce ko haka nan din ko haka nan da sai an bincika wani kafirci abin dariya ne muna fata ƙarshen rayuwar tsaha hussein ya yi kyau yadda muke ji ga wasu uda ba akwai littafi ma da aka yi ƙatoto ban san sarari jiyar lebo yadda ya da shi ba shi ya sai shi ana wani ba'arin na karɓa na karanta na ce neman bukata yin saya to daga baya na gane na ya kure kuma babu littafi sunan shi tsaha hussein ɗinɗime mai littafi wato yadda yake son ya ce komi hurafa ne komi ba gaskiya ne ba sai wani yoyo littahi sunansa taha hussein kuma kuma anansa babu taha hussein ba a yi shi ba ƙarya ne labari ne yadda yake wutar da duk labarai sai wutar da shi ɗin gashi da ran shi babu shi abraha ya zo da rundunarsa ta yaƙi suka sauka a farfajiyar garin makka ma'ana a bayan garin makka suka aika a sanar gasu shigowa saboda kasaita idan runduna ta isa ba hari ita take ba sanarwa take gamunan shigowa abdulmuttalib kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoran mutanen makka a lokacin sai ce ma duk iyalansa kowa ya fita a bar musu gari sannan je magana da abraha abraha na jin gasar kin garin da za a yaƙa ya zo yana jira ne mai alfarma sai ce ni an ce ka kama tumaki na su nake so ka maida min ce a ina maganan zan rosa ɗakin kun da duk duniya ke zuwa tana girmama shi kana maganan tumaki ce a ni tumaki ne nawa ɗaki akwai mai shi kuma zai kare abinsa a ce sako yake sai isar ɗaki akwai mai shi kuma zai kare abinsa to ba su shiga garin makka ba nan allah ya aiko musu wata annoba mai kama da kwalera kuma asalinta tsuntsaye ne sai su zo da ɗan wani tsingaro sai su jefa in ya hau kan mutum sai ya fada cikin kansa sai ya sauka ta zuciyarsa sai ya fita ta duburarsa in yana kan dabba sai shiga cikinta duk sai su faɗi su lalace haka nan take annoba ta game rundunar tasa ta wargaza su ya koma gida da ƙyar ya yi jinya ajali a sana'a ya mutu amma a koɗin da saboda bala'in da ya cin musu ko dai sun mutu nan ko kuma ba su koma ba usai duk da hudair da na naisha duk sun ce sun ga wasu tsofaffi biyu waɗanda suke jaye da giwa sun makance suna bara a makka sun tsufa kuma sun makance kuma suna cikin talauci suna bara to wannan abin da Allah ya yi ma rundunar abraham shi ne hikaito mana a wannan sura suratul fil ya ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil ashe baka ga yadda ubangijin ka yi da mutanen giwa ba alam ya alkaidahum fi tadlil ashe Allah bai sanya makircin su ya kauce ma hanya ba wa arsala alaihim tsairan ababil kuma ya aika masu da tsuntsaye wato masu tafiya suna fira suna sahu-sahu tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifan su da duwatsu waɗanda aka ɗebo daga cikin wuta faja'alahum ka'asin ma'kul ai haka Allah ya masu sai da ya mayar da su ka asfin mako kamar ramno wanda dabbobi suka tattaune kun san ramno ko busasshiyar ciyawa in aka tattake ta ba shi take zama ramno ba to sai Allah ta'ala ya hada wannan magana da darajar makka da ta ƙuraisha sai ce bismillahir rahmanir rahim li ilafi quraish Allah ya yi wannan abin da ya gabata domin ayari na ƙuraishawa ilafihim rihlata shita'i wa saif ayarin da suka saba tafiya da shi fi shita'i wa fi saif lokacin sanyi sukan tafi zuwa yaman afon zuwa sham sannan lokacin bazara sukan tafi zuwa to ashita shine yaman as-saif shine sham to ku faɗa mini fassara su da Hausa sunayen fusul guda hudu da Hausa wacce wani ake farawa bazara ko daga bazara sai wani sai damana daga damana sai sai hunturu sai wani kuma sai sha hunturu ko sai wani tori latar shita ita ce wadda ake lokacin hunturu suna zuwa yaman sai rihlatu saif ita kuma zuwa sham duka dai tsari ne na kasuwanci a da ba su da wannan in talauci yayi yawa akwai inda mutane ke kebe kansu har su mutu wani daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace ba haka ake yi ba yace kasa Allah tana da fadi mu je mu zagaya mu mu je mu yi fatauci su garuruwa mana to daga nan aka samu rilatu shita'i was sayf ina jin akwai cikakken bayanin wannan a cikin littafi na alkaki da ruwan zuma inda tarihin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su goma da kowane irin bajintar da ya da tarihin da ya kafa a duniya ta larabawa kafin bayyana musulunci wasu abin da musulunci ba daga ayyukan kakannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ɗauke su Allah ce to mun yi wannan domin mu amintar da ayarin ƙuraishawa ta yaya halaka giwa da rundunar giwa zai amintar da ayarin ƙuraishawa saboda wannan ya bayyana martabar wannan ɗakin ya darajantar da wannan gari ga idon duniya da haka mutumin da ya fito da makka duk inda ya je duniya ana girmama shi ana mutunta shi ko fashi aka yi ake aka ce ga ayarin ƙurashawa ‘yan fashi zauna suke suke ku zauna mu ci abinci ku wuce ba a taɓa su daman gari ne amintacce torar da Allah halicci san mai da ƙasa malaman tarihi suka ce a cikin wannan akwai shimfiɗa ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin ne manzon Allah zai bayyana garin da ana ganin girmansa ana ganin falalarsa ana ganin darajarsa to in manzon Allah ya bayyana a nan kaga an san cewa eh lalle wuri ne inda ya cancanta sannan kuma gari ne da ake zuwa ana so a ɗauki da'awar a kai ta ko'ina za ka da'awar da ta fito a makka ta fito a cibiyar duniya inda daga kowane bangare ana zuwa masu ibada su zo masu kasuwanci su zo kuma kowane su ya zo sai ya isko tasirin wadar da awai ya dauka ya kai garin su to don wannan ni'ima da Allah ya musu fali abudu rabba hadal bait su bauta ma ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su bayan da suna cikin yunwa wato saboda addu'ar annabi ibrahim wa amanahum min khawf kuma Allah ya amintar da su wanda da suna cikin tsoro wadannan abubuwan guda biyu su ne mayan ni'imomin duniya ka samu kwanciyar hankali ka samu abinci in ana cikin tashin hankali abinci bai ciwa ga abinci amma tashin hankali bai bari a ci ta kai su manoma sun yi noma sun zo daidai lokacin girbi amma bandit sun zo sun hana su zama sun gudu sun bar garin to abinci bai amfani sai akwai aminci shi ko duk wanda aka samu aminci in babu abinci kuma rayuwar ba ta daɗi haɗuwar su guda biyu shine jin daɗin duniya gaba ɗaya to sai Allah ta'ala ya haɗa ma Qurayshawa wannan gaba ɗaya malamai a tafsirin wannan sura sun yi ta bayanin darajojin kabilan Quraysh wanda ina ga saboda muna son mu yi sauka da sauri ba sai mun fassala bayani akai ba maka wannan ce muku za ku samu cikakken bayani cikin alkaki da ruwan zuba amma dai kalman ƙuraish ɗin sunan kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam goma asalin ƙuraish wasu ce babban wani babban kifi ne wanda duk sanda ya yunƙuro komin girman jirgin ruwa zai kifar da shi ya yi ta halaka matafiya to sai aka samu shi wannan sunan safihir ibn ghalib jarumi ne sai zan shine bayajin da larabawa sai zo da makami ya kashe wannan kifin ya ce jama'a koyo agaji mu ɗauko shi aka yi gaya daƙi aka ɗauko shi aka jefa cikin jirgi aka taho da shi to sai aka ba shi sunan wannan kifin wannan kifin shi ne ƙoraishi wasu kuma suka ce a'a saboda ƙarfin wannan kifin ne aka ari wannan sunan aka ba ƙabilar ƙoraishawa saboda ƙarfin da suke da shi don ba a taɓa wata ƙabila a yankin laraba mai ƙarfin su ba ƙabila ce mai isa ƙabila ce mai iko ƙabila ce mai ƙarfi ƙabila ce kuma mai halin ƙwarai zaɓaɓɓar ƙabila ce kamar yana nan salasa yake cewa inna Allah azza wa jalla astafa min waladi Ibrahim Isma'il wastafa min waladi Isma'il Kinana wastafa min Kinanata Quraishan wastafa min Quraishin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim Allah sai da dibi duniya gaba ɗaya zaɓi gidan Ibrahim ya zaɓi gidan Ismail gidan Ismail ya zaɓi Qurayshawa a cikin Qurayshawa da yake suka su kashi kashi ya zaɓi Banu Hashim cikin Banu Hashim Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka zaɓaɓɓe dan zaɓaɓɓu ne don haka son su son manzon Allah so- son son Banu Hashim reshe ne na son manzon Allah son Quraysh reshe ne na son Banu Hashim son Banu Ismail reshe ne na son su makurai son larabawa gaba ɗaya da ariba da musta'ariba reshe ne na sunna muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kaji mutun da kyamatan larabawa unsuriya a tare da shi kafin zuwan musulunci laraba suna da abokan gaba ko abokan fada musamman dai farisawa farisa makiyansu zaka duk inda ba farisa yake ya tsani balarabe to wannan unsuriya ce wariya ce babu ta a musulunci duk gaba ɗayanmu bayan Allah ne wanda fi daraja a cikinmu shi ne mai tsoron Allah ko ba kawa amma wannan bai hana ƙabila ta daraja da wanda a cikinta gari ya kai daraja da wanda a cikin shi annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin za a ci garin masar ya ce in kun kama garin ku mutunta su domin suna da sukukuta suna da zumunta ina surukuta su take mariya ku yangar manzo Allah wadda ta haifi ɗansa ibrahim ‘yan misra ce yanzu a kanta ɗai ya kamata a mutunta misra jama'a a shi ana raga ma gudan gari saboda mutum guda ya ce kuma suna da zumunta saboda mi saboda sara daga ta ka ɗauko ta ba daga misra aka ba da kyautarta har annabi ibrahim ya haifi ismail da ita ba to sauraka suna da surukuta suna da zumunta don haka manzo Allah ce a mutunta masa su kenan sun larabawa da sun ƙuraishawa addini ne amma kuma bai nuna cewa duk balarabe na ƙwarai ne ba bal akan samu wasu lokuta laraba sun shiga duniya iri yadda sauran ƙabilu ke shiga har sun yi nisa a cikinta ba za a lalace duka ba amma za ka isko a wani zamani laraba musuluncin ma ya zama kaman al'ada kawai a cikinsu amma jauharinsa madaran musulunci ba ka ganin ta tare da su illa man rahima rabbu kamar yadda ce ba a taruwa a zama daya ba a ta duk gaba ɗaya sun lalace amma dai tura sun samu sa'a su da yawa sun lalata musu tarbiyya kamar yadda mu suka lalata mana tarbiyya gwargwadon ikonsu suratul ma'un بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وأن سورة ما لبس سبتها سنة كلمة كرشية كنت الماعون سورة الماعون كما إتما سورة مكية كيس إيه أيو إنت قدابا كويني sanantana magana game da manyan mushrikan larabawa waɗanda dai su ne annabi sai ke tattaunawa da su suna masa izgili suna hana mutane shiga addini suna azabta waɗanda suka shiga musulunci Allah ce a ra'aitar lazi yi kazzibu biddin shin ko kaga wannan da yake ƙaryata alƙiyama bai yadda ana tashi ba yana ganin daga duniya sai duniya ba wurin zuwa babu tashi alƙiyama fa zalika lazi ya du'ul yatim wannan shine wanda yake tunkuɗe maraya shi maraya baya shan inuwarsa in ya zo korarsa yake wala ya hudu ala ta'amil miskin kun bai kwadaitar da mutane su ba da abinci ga talaka balle shi ya bayar kun sai ya fi sauƙi ka ce jama'a ku yi sadaka sai da kai kai sadaka haka da ba ka ba to wanda bai iya sa kowa ya yi sadaka to kaga kenan shi ma baya yin sadaka za ka Allah ce wala ya hudu ala ta'amil miskin ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Allah ya ce bone da narkon azaba sun tabbata ga masu yin sallan nan da suke rafkanuwa daga sallarsu na Allah ya taimake mu da cewa yayi wailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun da duk mun shige ciki duk muna rafkana cikin sallah ko ba ma yi amma alladhina hum an salatihim sahun suna rafkanuwa daga sallah ma'ana suna barinta ba su yinta to kaga nan an samu matsala alladhina hum yura'un waɗanda kuma suke gwada ma mutane ibadarsu suna ibada amma don a gani wa yamna'una al-ma'un kuma su ne masu hana ɗan abin da bai kai ya kawo ba malamai sun ba da misalin ma'un da abubuwan da ake aro ga gida kamar inda ke da rijiya a arewa saki ko goga ko ari fartanya ko ari zare da allura ko abin da za a ‘yan makamace ɗan sammana gishiri don Allah dima wani in akwai ‘yan kanwa kun gane abin da bai kai ya kawo ba ko kuma kana da mashin za ka gangara jami'a ka zo bakin dandi ba ga ɗalibai jere su tare ka dala kaɗan ba mu lift kaga bai rage ka da komi ai wata tsaye feturin da masu babura shi ɗaya kawata musu cewa wayan an yi goyo mai na saurin karewa za ka sai suka daina ɗaukar mutane kuma lokacin ba fara taba ba nan da ya kusa ba fara taba ba a taba ba ta daɗe ba duk wanda a matashi ba ya san da ba a taba nan go ba fara kabu kabu ba lokacin hmm nan ji ba tun zamanin baban gida aka fara a kuwa an daɗe to dai ka san zamanin baban gida ban najeriya ban sa abin da ka gudana har sai tsakiyar zamanin abacha to kenan ubangiji dauke sarki anan yana zargin waɗanda ba su taimako ko da abinda za su taimakon da shi ba zai cuta musu ba abinda aka sani ga mumini shine mai taimakon mumini ne a kowane hali yake sannan wannan sura ta alakanta kafirci da rowa kafirci da rowa so in kana musulmi kana marowaci akwai wata ɗabi'a ta kafirai tare da kai idan kai suka kafiri da karimci akwai ɗabi'a ta musulunci tare da shi saboda ka rowa ba ta cikin ɗabi'un musulmi ka gana sai Allah ya alaƙa ta ce a ra'aita lazi yi kazzibu biddin mai ƙarya ta alƙiyama fa zalika lazi ya du'ul ya ce wala ya hudu ala ƙamil miski to ko sai Allah ya karkare da nuna cewa ibada ba ta karɓuwa sai an yi ta don Allah wanda shi ne sharaɗinta na farko a yi ta don Allah sharaɗi na biyu a yi ta yadda Allah ke so suratul kawthar بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر wannan sura ita ma an bata suna suratul kautsar saboda kalmar da ta zo ƙarshen ayata ta farko kuma kamar yadda muka faɗi a baya tana cikin mafi wato gajarcin surorin alƙur'ani jumla uku ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar kalma goma ce dukanta amma hadda ita Allah ya kalubale cewa in kuna iyawa ku zo da irinta waɗanda ke ganin annabi ƙaga ƙur'ani to su ƙagu ko da ina tsina kalkausa ba su iyawa malamai sun faɗi dalilin sauka wannan sura shi ne cewa wasu mashirikai sai manzo Allah izgili lokacin da ɗansa abdullahi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi 'ya'ya har bakwai amma duk mazan ba su girma ba ya fara haifuwar alƙasim su uku ne dama maza alƙasim shi ne babban ɗansa da shi ake masa kinaya shi yasa aka hana mutum in yana muhammad ya sa maka sa abul qasim ko suka ce a zamanin annabi da don ka ce abul qasim sai manzo Allah ya waiwayo kaga an samu matsala sannan ya haifi abdullah wanda ya samu sunan mahaifinsa kuma ana yi masa laƙubba biyu ana yi masa al-taib ana yi masa laƙabi al-tahir baka ɗahiru abdullahi ne ba muhammad ba ne ɗayyibu abdullahi ne ba muhammad ba ne amma wasu kan haɗa sace muhammadu tayyib muhammadu tahir babu laifi amma dai shi na manzo Allah sunansa abdullah sunan mahaifinsa al-tayyib kuma al-tahir duk suna guda ne to sai daga baya ka haifa masa alƙas ibrahim wanda shine dan autansu to dukkan suna yara suka mutu an ce shi abdullahi ya fara fita waje yana wasa kwatsan sai ɗayan zazzaɓi ya rasu dukkan su ne suna korarrafe ko sun fara tafiya suke mutuwa to kuma kun san laraba da sun ɗiya maza da ganin cewa ba kowa kake bayan baka haifuwan maza can baya da muka ce alhakumu takasur yana cikin abin da suke jin wato izza da shi ina da yaya har addu'a suke yi ga addu'ar da Abdul Muttalib yayi kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kuri kafa ta ke ciwo ba dan dan kakkare ne amma yayi min lamuni tunda an iya yin wannan tafsiri amin amin ya so yana ni bacci je amma da sauki kun ga abdulmuttalib abin da ya ce allah na yi alkawari in ka bani 'ya'ya goma dukkansu maza kuma suka kai matsayin su kare ni zai yi laye da guda wannan kisar da dai malaman tarihi suna ta kawo ta to da ya zan 'ya'yansa maza na mutuwa 'ya'yansa mata sun girma dukkansu sun yi aure su laraba ba su ganin wannan da daraja don mace ba su ɗauke ta da ba su ɗauke ta a bakin komai ba shi kuma mata zainab ya fara haifuwa sallallahu alaihi wasallam sannan ya haifi ruqayya sannan ya haifi ummu kulsum duk ƴaƴan na khadija ne sannan daga ƙarshe ta haifa masa fatima bayan fatima ne mariya ta haifi ibrahim amma duk mata goma sha ɗaya da annabi aura babu wanda ta haifi in ba na khadija ba shi yasa yake cewa da na aisha kishi ya kama ta ta ce dalla kana magana wata tsohuwar da ta ma wuce Allah ya baka wadda ta fita ya ce a ta dai wuce amma Allah bai wanda wadda ta fita ba ya ce ta so ne sadda mutane na guduna ta taimake ne sadda mutane na kyamata kuma Allah ya bani ‘ya'ya da ita ya hana mini ‘ya'ya da ku ba laifinsu ba ne rashin haifuwa amma baiwa ce Allah ya yi mata ta haifu da manzon Allah ɗaya-ɗaya har shida bayan a da tana da ‘ya'ya biyu wani wuri haifuwar ta takwas wanda ba sa ana haifuwa da yawa sun ce kai har takwas wacce guda wala kwanan da na ji wanda ya ce mata sa haihuwar ta goma sha biyar gidan shi kwanan da cikin azumin nan yake ban labari ko gaban ka ya kai ko wurin buɗin baki ko sati ba abin ke ban labari ce matarsa ƴaƴa goma sha biyar ta haifa masa tana nan da rai kwatar su don ni na manta wane ne na dai tuna wurin buɗin baki muka wannan magana kaji tana nan ma da ranta lokacin da ngo sun tura suka fara zuwa ana kiran mu mitin wai mu zo a waye mana kai a gwada mana muhimmancin family planning sai wani wani likita dan kabilar ibo ne sai ce ai mace in ta haifu daman haifarta kaman balon-balon take za ta yi rauni wannan gaskiya ne ƙarshen magana sai sai ce sau da haka in mace ta wuce haihuwa ta uku to ta hudun mahaifar za ta fashe za ta mutu sai ta katsa da ta bushe da dare ta ce ka gane nan ni a ta sha uku ga mahaifiyarmu kuma tana nan da ranta wallahi sai tsuru tsuru a kaduna kai wannan a hamdala hoton eh doka ji wata mamanmu yanzu gidan halin rubinji ta mata haifi a yana oh surukakka ce ko namanta daga wani kima surukarsa 'ya'yanta goma sha biyar kuma tana nan da su da yawa ana samu da yawa ana samu lafiya ce mace ta haifu da yawa lafiya ne to Allah ya bana na Khadija lafiya ta haifa masu yaya sauran kuma Allah bai basu ba mu ce ba su da lafiya ba amma dai baiwa ce Allah bai masu wannan baiwar ba to muradi shine da yake yayansa maza na mutuwa sai suka fara masa izgili suna ta huwa al-abtar biya ya yaya maza mutuwa suke haka ya zama mai yankakken baya abinda suke so in ka mutu a ce ga ka in ga ƴaƴan ka aika makana nan ko yanzu da Allah akwai mai ƴaƴa kaman manzon Allah babu shi sallallahu alaihi wasallam ba wai ƴaƴa wanda ya fama mu dai masu yi masa salati masu ambaton sa dare da rana yau mun kai miliyan 8,000 a duniya a 2,000 afwan mun kai miliyan 2,000 ɗaya ɗaya ɗaya sau dubu dubu dubu sau dubu sannan dubu sau wata dubu sannan sau biyu dukkan misalati muke ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya mai da martani ce inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shanaka wal aftar kai hakuri manzo inna a'tainaka al-kautsar mun baka alkhairi mai yawa haka ibnu abbas ya fassara shi aka ce to al-kautsar ba tafki ne ba Allah ya ba annabi ce eh tafkin na cikin alherin goma na ba tafkin kadai bane amma dai ingantacce hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam fassara al-kautsar cewa naharun atanihi rabbi fil janna wata korama ce ubangiji na ya bani a cikin aljanna yace aniyatuhu adadun nujumis sama kofunan shan ruwa a wurin kamar yawan taurarin sauki ma'ana ba su lissafuwa sannan abyadu min al-laban wa ahla min al-asal farinsa ya fi farin madara zaƙinsa ya fi jus ɗin da aka yi da zuma wato daɗi yana ga alkautara sannan inda maganar take man shariba minhu lam yazma ba'dahu abada da ka kurba to ba ka baki shi har abada ka gama da kishirwa Allah ka kai mu wannan rana na matsu ban kai ba amma akwai tafiya wallahi Allah kai mana gafara Allah ka sauke mana isa can inna atainaka alkawthar mu mun baka tafkin alkawthar kuma mun baka alkhairi mai yawa wanda bai yankewa daga ciki har da ambaton annabi da ake tare da ambaton Allah dan ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da ka fasalli li rabbik wanhar kai ta sallah ashe Allah ya baka alkhairi ana sun kai godiya daga cikin godiya da zaka kai sallah wanhar ka soki raquma abin nan da 'yan kasuwanmu attajiranmu ba su cika ba shi muhimmanci ba yanka domin Allah sadda muka taso attajiri ga unguwa zai yanke shanu kaman biyu uku ya yanke raguna kaman takwas goma saboda Allah lokacin ba arziki jama duk a raba unguwa kowa ya ce koshi yau wani ma baya yanka kofar gidansa mahauta ake kai a yanka a zo da but a shige cikin a rufe gate a sa mota a sa cikin fridge fridge marwata to ko kun ki ko so ko kun so mutalaka sai mun ci nama inda Allah ya lokacin da cin nama ake yo da da ƴan murtalaka guda biyar ba za ka ci nama ba hmm babu nama murtala biyar jika kace fa sai yaro jika da ita ake sayan sa a doni wato wani sarajin zuba a cin nama la'ila sai ɗari biyar Allah shi a gaje mu sama ɗari biyar ɗaya ta ɗaya sauƙi yanzu ko ta yi sauƙi yanzu ta yi sauƙi yanzu talaka dai na cin nama da biyar da aka yi fasalli lirabbika wanhar wasu malamai sun alakanta wannan da ranar layya cewa a yi sallar idi kuma a yanka dabbobi shi yasa wannan rana take daraja saboda haduwar wannan ibadun guda biyu a cikinta yanka dabbobin layya da na hadaya da kuma sallar idi da ake sai Allah ya karkare sura da ce inna shani'aka huwal abtar mai zaginka shi ne mai yankakken baya shi nan da ba a faɗarsa da haka abu jahali ne ina labarinsa yau ina zuriya abu jahali ina mai bugun gaba da ca gamu mu ne jikokin abu jahali akwai shi to amma ko da sahihanci ko babu sahihanci masu jinginuwa ga manzo Allah da alfahari suke jinginuwa gare yau ba kasashen laraba ba har inda ba kasashen laraba ba za ka gansu ko ba haka in ka tai morocco za ka gansu da yawa in ka zo nan afirka a najeriya akwai su in ka je sudan akwai su in ka shiga kasashen laraba makuwait bahrain duk akwai su to uwa uba ƙasar saudi arabia ko ina akwai su to sai dai inda suka bambanta su balarabawa isnadi gare su aina sha baku labarin abokina ibrahim al-tayyar Allah ya ji kanshi hayyano mai tamban ban saki jin labarinsa ba ibrahim al-tayyar yadda kake karanta qul huwallahu ahad haka yake karanta maka sunan shi baban shi kakan shi har sai ya jingine ga ja'far ibn abi talib al-tayyar kuma da sauri amma munan dole kace kawo kakansa na hudu akwai wahala sai dai a ce to ai mu jikokin algudana ne wani sharifi ne da aka yi nan sokoto algudana to shi kuma algudana dan wane jikan wane kaga sai an wahala sai an wahala to duk wanda ake zaton zuri'a ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi girma wanda na zuri'ar annabi shi kuma a gaya mai kai ya ci sadaka jikokin annabi ba su cin sadaka kaka in muna rabon kayan mu ga azumi Allah kai ya kusa duk wanda ya san sidi ne kai yau kusa ba mu ba su sadaka an hana to amma kuma an yadda gwamnati ta yi musu albashi za ka babu lafi an tantance su an hana musu cin sadaka an hana musu cin zakka su kuma yanka musu wani albashi kun ba hana ya musu kyauta ba ana karimta su da kyauta babu laifi wasu wurare har an ɗan ƙara ma sharifantaka gishiri in ci shi sharifi wuta ba ta kama shi to sai da za a wani gari unguwar sharifai wuta ta kama kuma ta ci abin da ta ci illa masha Allah to sai aka fara roƙi aka gane kai wannan fa albara ce wutar lahira ake nufin ba ta cin su ko ita in sun bi annabi amma in kana dan uwan annabi baka bi shi ba ai an samu matsala ga tabbai da danan ta yi ko ba haka ba to Allah ya ce inna shani'aka huwal abtar shi wanda yake zagin ka shine mai yankakken baya wanda ba a koma labarinsa da alheri kuma baya da wata zuri'ar da zai gadara da ta gaji shi kul ya ayyuhal kafirun bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أن سورة سورة سورة الكافرون ما كما كافرين بقى ba idafa ake ba hikaya ake wanda zace suratul mu'minun suratul kafirun suratul munafiqun duk suna da sura amma kaga suratul nasi to idafa zakai suratul jinni idafa zakai suratu maryama ita ma idafa ce zakai wannan sura ita ma makkiya ce tana cikin surorin da ake kira suratul ikhlas ikhlas ta ɗaya ikhlas ta biyu tana nan tafi gaba kaɗan akwai wanda ya kira ta suratul din amma dai abin da aka fi sani suratul kafiru wannan sura ta sauka lokacin da mushrikai suka yi so su yi bagenin da manzo Allah ba ni gishirin ba kamanta Muhammadu don Allah inda kana da wata bukata ka faɗa mana mu baka ka bar zagin iyayen nan namu kana cewa ka mushrikai ne kuma ka bar zagin gumakan nan da muke gumakan nan da muke bauta in kuɗi kake so za mu tara kowa ya kawo a baka kafi kowa kuɗi in dabbobi ne mu baka in kana da sha'awar mata mu tara duk 'ya'yanmu ka zaɓa ko nawa kake so in iko kake so mu naɗa ka a baka sarauta kai duk abin da kake so faɗi in ko wani aljali na ka damunka ta uwa ce gare ka sai mu shiga cikin bokaye a nemo maka magani muhammadu manzo Allah dai yana sauraron su ce to kuma in duk ka ki waggato ka to yanzu mu dai mu dan yi 50-50 ka zo yanzu mu yi shirka shekara guda baɗi mu yi tauhidi shekara guda tare da kai sai Allah ce bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliya din bara'a ke qul ya ayyuhal kafirun ka kira su gaba ɗaya kace ya ku kafirai to kaga ba sakwace ya gaskiya da yace innun kahiri kahiri kake don Allah bai koyi qul ya ayyuhal kafirun kira su kai ku taho ku kahirai la a'budu ma ta'budun bal bauta annahu ke bauta wala antum abiduna ma abud ku ba masu bauta ubangiji na nika bauta bane wala ana abidun ma abud to ni bazan taba zama mai bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud ku ba za ku zama masu yin bauta abin da kuke bauta ba lakum dinukum waliya din addinin kuna ku ne nawa nawa ne ku je ku yi ta kahircin ku ni zan yi musulunci kun kuna shirin ne wannan sura kan da Allah ta buƙaci sharhi fiye da haka amma ba za mu samu dama ba Allah rahma malami mutum da zai kaɗa ga hannu kai za ja a nasarullahi بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح wannan sura kai tsaye madaniya ce don tana maganan fathu makka buɗin garin makka ina ke buɗa daga ina ka buɗa makka daga madina Allah ce idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo addini ya galaba walfatho aka buɗe garin makka kafirci ya tafi musulunci ya tabbata wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbik manzo kai tasbihi da da gode ma ubangijinka saboda alkhairai in sun zo tasbihi ake gode ma Allah wastaghfiru ka roki gafara Allah don adalinka ya kusa innahu kana tawwaban hakika shi Allah mai yawan tuba ne don haka ƙarshen rayuwar manzo Allah ba addu'ar da yake kamar wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir yakan faɗe ta a ruku'i yakan faɗe ta a sujuda yakan faɗe ta in ya zauna yakan faɗe ta in ya tashi yakan faɗe ta in yayi magana in ya ƙara karatun qur'ani ma yakan yi ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ko kuma subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ighfir تبت يدا أبي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب a wannan sura Allah yana kai hari ga Abu Lahabi don kariya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam da kuma matarsa waɗanda ke ma annabi izgili tabbat yada abi lahabin watab hannayen Abu Lahabi sun wofinta sun zan mara amfani wa tabbashi ma ya halaka ma a gana an humaluhu wa ma kasar kudinsa da duk abin da ya tsorori ya tara ba su amfane shi ba sai ya sla naran za ta lahab yana shirin ɗanɗanar wuta wadda take balbali take da yula umratu hammalat alhatab da matan nan tasa mai ɗauko wato kara da wuta tana son ta ƙone manzon Allah fiji da hablun min masar a alkiyama za a tada ita da wata igiya ta wuta wadda take waiwayanta Allah ran makaranta mana surorin nan na uku sai mu kwana akan su gobe mu fassara su mu san dai mun yi sauka kamar da muka yi alƙawari bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد na'am ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك